الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنا ننشكن بياني كان صلى أتشكي وانا للتافي من البركة المرشد المعين وانا أكفصني دا ابن عاشر لكي بياني أكن فكه نا مالكية زابتاشي درسي نا بكوي akan sunnonin sallah bale ce sunanu hasuratu ba'dul waqiya ma'al qiyami awwalan wa thaniya jahrun wa sirrun bi mahallin lahuma takbiruhu illa alladhi taqaddama kullu tashahhudin julusun awwalu والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفظ والإمام هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصات مقتد بجهر ثم رت على الإمام واليسار وأحت به وزائد وزائد وزائد سكون للحضور سترة, عي سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد صلاتنا فيه على محمد سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وقصر من سافر أربع برد زهرا عيشا أصرا إلى حين يعود مما ورى السكن إليه إن قدب مقيم أربعة أيام يتم تمالك سنون صلى منادى السورة كانت السورة من سنن الصلاة ضد وسمع لمينا cewa abinda as-sunna shine karanta abin da yake aƙalla shine aya ɗaya duk abin da ya wuce aya ɗai to wannan karanta shi musahabi ne an gani amma ka zo karanta ka karanta sura gaba ɗaya ko ayoyi sama ga ɗaya to wannan musahabi ne ba shi as-sunna ba abinda as-sunna shine aƙallu shine a samu aya ɗaya cikin karatunka to shi yasa ya ce maka ba'adu bayan alwaƙiya bayan an zo da fatiha ita ce waƙiya an ya daga cikin sunayen fatiha idan ka yi fatiha to idan aka samu ko da aya ɗaya ne to shi kenan yanzu abinda za ka ƙara aya biyu uku hudu wannan musahabi ne to haka malamai suke bayani ba ya karanta surat gaba ɗai shi ne sunna ba ma'al ƙiyami tare da tsayuwa laha ga ita sura ɗin nan awwalan ga raka a farko wasaniya da kuma raka'a ta biyu dama a mazhaba su ake wa surori amma raka'o'i na ƙarshe to ba sa buƙatuwa zuwa ga sura abinda ake neman ka kai kai fatiha da kai fatiha kenan. jarun a samu bayyanawa wa sirrun da asirtawa bi mahallin lahuma amma a wuraren su sallar da aka ce ka bayyana to bayyana wa sunna ne sallar da aka ce ka asirta asirtawan sunna ne takbiruhu yin kabbararsa illallazi ta kaddama amma abin da ta gabata cikin farillai ta kabiratul ihram ita kan wajiba ce amma duk kabbarar da ba ita ba wahiyar sunna kullu tashahhudin duk wata tafiya da ta farko da ta biyu sunna ce julusun awwalu wasani haka zaman tafiyan da na farko da na biyu duk sunnoni ne la malis salami ya hasulu lama ya hasulu banda zaman da ke sa- ke tabbata lissalami domin sallama eh shi kan wajibi ne Mm. shi ne na furta a ba na biyu ba na biyu gashi an faɗa sunna ne Mm? zama da na ɗaya da na biyu duk sunna ne amma zaman da sallama ke aukuwa cikinsa shi wajibi ne kenan muna da zama uku akwai na farko akwai zaman karanta tahiya akwai zaman cewa assalamu alaikum to da zama na farko da zaman karanta tafiya duka wa'annan sunnoni ne amma zaman cewa assalamu alaikum shi wannan wajibi ne mafhum in za ka ce assalamu alaikum zaune hake ko tsaye to wannan wannan zaman wajibi ne a zama na biyu shine wanda za ka yi fatiha a yi tahiya ta ƙarshe Hmm? wanda za ka yi in ka yi raka a biyu kuna gane fi ko na'am a baka da wannan hurumi ci ci cewa ni ba aikin kana ba bismillah a eh wanda dai bai gane akwai mi ba ko je mu yi bayani bai nan na to sai bai kaset ko kuma yana yiwa bai tare da mu ruhan Hmm? eh eh akwai alama haka nan don a barka in dai haka na tare to ya kamata ka fahimci abin da ake nufi idan ka zo zaman tafiya ƙarshe me kake fara yi Mm, mm. to in ka gama ta ba a zaune ka yi ba to daga lokacin da ka fara ta har zuwa ƙarshe sunansa sunna in ka gama sai mi sai mi sai mi to wannan shi an wajibi zaman a ba guda ba ne abu guda ka yi eh ita sallama me matsayinta tahiya me matsayinta kenan duk ɗaya ne ko har yanzu eh to zaman da za ka yi wanda a haɗe da ita shi ma wajibi ne Hmm? Malam ko sai ya ma ruƙo ya wai. Allah ya zama gagu bari mu je gaba da karatu na'am Mm. Mm. amma na yi mamaki kuma ka yi ƙawa'idi da ahalar ga abu nan rubuce ƙadaru ma ya tsaya me ma'ana ƙadaru ma ya ƙaufi salam ko assalamu alaikum cikin ƙawa'idi me yin fassararsa to wane zamani na tahiya cikin tahiya ake sallama to wannan zaman shi ne aka ma bayani a shi na ai an ka ce maka da na sallama daban da na tahiya daban a gashi an rarrabe ma ba hukunci ya rabu ba eh yawwa abin ai ka riga ka rabi da kanka to sai ce kullu tashhud tashahhudin julusun awwalu wasani la malis salami ya hasul saboda haka kowa ya san zaman da zaka yi tahiya ba a sallama cikinsa sai ka gama zamanka ka gama tahiyarka ka gama sallatocinka da addu'i kamar yadda kai zainu to duk wannan zaman hukunci ne sunna amma kana ce assalamu alaikum to wannan zama wajibi ne to sai ce yana daga cikin sunna wasami Allahu da cewa Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya gode masa firraf'i lokacin ɗagowa min ruku'ihi daga ruku'unsa auradahu hulfazu wanda mai sallah kadai shi kadai ya zo da shi wal imamu da liman haza uki da to wannan an karfafa shi cewa yana daga cikin sunnoni ɗaya daga cikin sunnoni ta yadda ma in ka bar ɗaya daga cikin wa'in da an ka ambata to ana neman ka ka zo da ainihin ƙabliya ga wanda suka ce guda takwas ne akwai saɓani amma wal baƙi duk sunnan da baka ji an ambata ba a baya to kalman dube matsayin da kawo matsayin musahabi ne shi yasa ko ka barta babu kabliya fil hukumi a cikin hukunci ba da da ya bayyana iqamatu muna da iqama dan ka bar iqama kaga sunna ka bari a matsayin da kawo matsayin musahabi ne ko sujudu huwa alal yadayn yin sujudarsa akan hannaye a malikiya ba dole bane abinda addole shine wadu'ul jabhati alal ard as-sujudu alal jabaha shine farilla amma hannu sunna wa tarafin rijilaini da gefen kawahu goyu abin nan da guwa abin nan dugadugai kenan kan yatsu misalin rukubata ne shi ma dai irin goyu ne duk wayannan sujuda a kansu to amma a mazhaba sunna ne don ka bar ɗaya daga cikin waɗanda da aka ambata ba a ce aka yi ƙabliya don ba sunna ce ba aka raba kuma ba farilla ba ce kinan sallah kana nan me lahiya kalo illa dai ka yi hasara wata sunna wadda ana tunanin in ka yi ta za ka sabu lada in satu muƙutadin bai koyi da liman mamu kenan saurarensa bi jaharin a lokacin da liman ke karatu to sauraren nasa sunna ne sun marat sannan mayarwa mayar da sallama alal imami akan liman wal yasari da kuma mayarwa ga wanda a gefensa na hagu wa ahad bihi amma ya akwai mutum ɗaya a hagun nasa in babu to ba ma sunna ba ne mai ya juya ce assalamu alaikum kenan da ya ce assalamu alaikum kuma yammayan liman sallama to shi ba sai ya yi gehen hagunsa ba sai yan akwai wani in akwai wani kaga sallama uku zai yi to su malikiya haka suka faɗa sun ce bai kamata liman ya yi ma sallama ba ka maida masa ba domin raddu salami wajibin ko dan da liman ya ce assalamu alaikum to da kai hike ko in ka ce mai assalamu alaikum kai ma ka mayar masa to amma da yawa daga cikin malamai sun ce babu hadisin da ya tabbatar da ita cewa wai ana mayar liman sallama bin da ya tabbata sallama gefen dama ko da hagu wa za'idu sukunin lil huduri haka ƙara nutsuwa domin halarto ƙwaƙwalwa da zuciya ga aikin da kake na ibada to shi ma sunna ne suturatu ghairi muqtadin kafa sitara ga wanda ba mamu ba kenan liman da bai sallah shi dai khafal murur wanda ya ji tsoron wani ya gitta a gabansa kenan in ma bai ji tsoron gitta wani ba to ba ma sunna na siyasa ba su malikiya haka suka ce sai in kana jin tsoron wani ya gitta amma wasu malamai sun ce a mutulakan inda inda za ka yi sallah ba shamaki ko kana jin tsoron wani ya gitta ko ba ka jin tsoro to sunna ne kasa haka su sun ka fahimci hadisan su ko malikiya ba su fahimce su haka ba jaharu salami bayyana sallama ba wai sallama ba a'a ka faɗe ta a bayyane sunna ne ba wajibi ba ne ko a sirce ka sallame sallah ta sallamu eh kalimu tashahudi kalmomin nan da kake faɗa na tahiyya at-tahiyyatu lillah kaza kaza kaza kaza shi ma sunna ne salatuna yin salatin mu ala muhammadin bisa ga annabi muhammadu fihi a ciki to shi ma a cikin zaman nan to shi ma sunna ne sunnal azanu an sunnanta kiran sallah li jama'atin amma ga jama'a ba mutum ɗaya ba mutum ɗaya ba sunna na ya kiran sallah ba a malikiya sai dai in can yake cikin daji shi kaɗai to wannan an so kuma ya kiran sallah sun ce li hadisi abi sa'idin al-khudri amma wanda ke kila an yi sallah bai ba ya zo zai to ba a bukatar to wa zai kira da sallah ita ma jama'a ba sunna ne ba sai in ya za a tatfardan in za ta zo da sallar farilla ne bi waƙatihi kuma za ta yi farillan ne a lokacinta mana ko ku goma ne ko ashirin ko talatin za ku yi farilla amma ƙazai ce to ba a neman ku yi kira saboda mi ba a lokacinta ba ne to in kun kira yanzu wani na zai zo ya yi ta malamai kenan wa talabat gairan a tana kira ne in tana neman wani duk sanda kai kira abinda kake cewa ya zo ko to kai kai da za ka yi sallah kai kaɗai jama'a kake nema su jama'a da za su yi ƙaza'i jama'a suke nema to ba bukata sai malikiya suka ce ba bukata saboda hikimar kiran sallah shine a sanar da mutane ya ilamun nas bi dukhulil waqti shine hikima to sun ce nan kwata-kwata ba hikimat wasu ka ce a su fahimta su kiran sallah ibada ce ibada ce kawai kenan duk sanda za a yi sallah sabawa lokacin ta nan ko bai nan jama'a ne ko ba jama'a bane za a yi a wannan ra'ayin wasu malamai ɗalaba su mai sharhinsa su su jama'ar da ke neman mutane ko ba neman mutane illa da ya kira me ya hikima kiran to kaga gairan ɗaliban kenan ko ba haka ba a gani to haka su ma jama'an nan da ake magana kansu aka ce za su yi kira ne in ya zan wasu suke nema a yayin da ba wasu suke nema ba ba sai sun yi kira ba wa ƙasuru man safara yin ƙasaru ga matafiyi arba'a burut da tafiyarsa ta kai burudi hudu burudi hudu shine farsahi goma sha shida an gane ko? farsahi goma sha shida to shine ake buƙatar a yi ƙasaro a kansa a malikiya sai in ya kai to shi kuma farsahi goma sha shida shi zai baka mil arba'in da takwas sau da haka a malikiya duk ta da za ka yi in ka san ba ta kai mil 48 ba ne da ba za ka yi kasar ba don su a wurinsu ba sunan kama ta hi ba ba galibi ta hiyoyin da annabi ya yi to shi ne gayan abin da an kawo aka ba da labari cewa annabi ya yi tafiya ya yi tafiya ya kasar a ba a yi a fahimta su su kuma a ina ko hamsin bai kai ba mil an ka ce maka ba kilomita ba a ba ku rage hayaniya me yasa ba ku da ba ku tarbiya a majalisin karatu mutum na magana shi sai kuna rikita mutum da gangan nan ba boko muke yi ku bari in kun je makarantun nan boko muku yi ta hayaniya ku malam me bambancin mil da kilomita a to ai kana cikin su mil ya fi tsawo ok shi ne kilomita biyu da wani abu ko shi amma bai kai uku ba dai ka gani kaga argungu ba zai kai ba ba zai kai ba don akalla mil 48 yana kusan kilomita 40 a 80 kaga ba zai kai ba akalla sai dai a ce daga nan zuwa sokoto ko daga nan zuwa koko ko kamba duk ya kai to kaga za ka yi kasar su kuma sauran malamai suka ce a a tun da dai shari'a ba ta ƙayyade ba to sai a bar shi haka nan in ka yi tafiya sai a duba a gani tafiya ka yi sudansa tafiya shi kenan in za a tambaya ina wani za a ce ne ya yi tafiya ko ya je unguwa shi kenan sai ya kasau tun da shari'a ta bar shi a dunkule a bar shi a dunkule saboda sauwaƙa ma mutane amma duk wani tahadidi da ƙayyadewa a bar shi gehe to wannan shine raji'i daga su malikiya da suke ƙoƙarin su ƙayyade saboda babu nassi abu nasi da an rawaito cewa annabi ya yi tafiya kuma ba ta wuce burudi hudu ba ya kasar to ba shi ke nuna tun da shi annabi ba cewa ya kar ku yi tafiya kar ku yi kasar in kun yi tafiya sai ta kai burudi hudu ba annabi ba haka ya faɗa ba to sai ce zuhuran wadda ake wa kasaru akwai azhar ishan akwai sallar isha'i asran akwai sallar la'asar ilahin ya ut har zuwa lokacin da zai dawo zai ci gaba da yi mimma warar sukuna ko daga lokacin da ya ɓuya daga wurin zamansa yawwa sau da haka in za ka fita daga birnin kyabi to sai ka daina ganin birnin kyabi in sallah ta zo sannan za ka fara amma dai in gana juyewa ka cinki a to ai ga ginonin garin birnin kebe can to ba za ka yi kasaro ba da har yanzu kana cikin gari eh ka haka mai yanzu kana sokoto to kaga akalla sai ka fita daga birnin kebe ka je irin ko da gwadon gwaje ne misali ai ba birnin kebe ba ce ba ta zama birnin kebe ce wa haɗe su a ni gare ku na fara ji ni abin sani birnin kebe da bangaren gwaje da ba to wa haɗe su to mu asali za mu aiki da shi ba ba haka ba har sai sanda mun ka samu abin da ya jaya asalin to sai mu yi aiki da sabo amma dai mu na hannu alal asli abinda mun ka sani birnin kebbi ku daban gwadon gwaje daban gwadon gwaje gari ne mai cin gashin kansa alƙarya ce eh ta taƙarra bihim alƙarya suna da tsare-tsaren suna da komi wanda ku daban su daban amma in an zo da abin da ya jaya asalin to shikenan ta yadda misali za a ce da ita da unguwar ba dariya duk ɗaya ta yadda yanzu abin da ke sun ku gane yanzu gwadon gwaje unguwa ce cikin birnin kebbi ku ba na amsa to ba dariya ba to kunga an samu canji to duk inda za a ce ba unguwa ce ga gari bai cikin gari aha yawwa sau da haka ba birnin kebe ba ta kai matakin da za a ce wai gwaron gwaji ta ta yawwa ta irin haɗewar da za a ce yanzu ta zama unguwa ba don ba za ka tare ka buka ka yi unguwa ka za yana maran gwaji a wata iya hawa ka ni da ban san shiyoyin birnin kebe sosai ba kai ni kaza kai ni bypass kai ni kara kai ni kaza kai ni kaza kaga duk wannan unguwa ce to almuhimmu dai mu da mun je gwadon gwaje za mu yi kasaru tun da nan ba ma ganin birnin kebbi ko kana ganin birnin kebbi ba a ganin ta eh ni ba shi ni tambaye ka ba kana ganin ta kana ganin birnin kebbi yanzu jiha ba ta da hilin jirgi ina yake to sai a ce cikin birnin kebbi yake hawa malam to don akwai sakatariya mu shari'a muke karatu kai kuma kana kawo mana hankali misali mu abinda malam ya ce gashi ina zaki maimaitawa mimma wara sukuna to ka tsaya nan eh daga abin da ya ɓuya daga wurin zamanka kai gwadon gwaje ba wurin zamanka ba ne da yanzu ina da yaƙini ko kuɗi ka samu ba ka zuwa gwadon gwaje ka gina gida kenan ba ka yi da cikin birnin gebe ba ina basa ilaihi in ƙadim lokacin da kuma ya dawo to iya nan zai aje ƙasar kila ka je sokoto to inda ka fara kana dawowa daga nan in sallah ta kaba ka to daga nan za ka aje ƙasar inda ka dawo gida muqimu arba'ati ayyamin yutim yutimmu yana cika sallah wanda ya niyya tsayi kwana hudu in ka je sokoto sai ka yi niyyar zaka kwana hudu to kasar ɗin ka taro shi saboda wai wannan niyyar taka tunda ka cire niyyar tahiya zama ka abin nan to shikenan zaka yi ta cika sallar ka sai sanda ka dawo amma in ba kai niyyar kwana hudu ba kawai dai wata bukata ta kai ka to su ba sun yarda da kai ta kasar har sai bukatar ta yanke amma in ka je niyya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku to duk a malikiya za ka iya ƙasar sai ka dawo amma da sun kai hudu to shi kenan sai ka cika sallah amma sauran malamai ba su sallama musu ba ana ka ce to shi ma yana buƙatar hujja cewa din in na yi niyyar zan zauna birnin kyau misali zan kwana hudu shi ke nawa zan dinga cika sallah to ina dalili ina nasi babu nasi to mu dama ibada tauƙifiya ce sai an ce ka yi sannan za ka yi to kuma babu nasi eh mu ba mazhaba muke bi ba nasi muke bi eh wannan shi zai sa inda mazhaba ta dace da nasi muna tare da ita inda kuma ba ta da nassi to sai mu koma ga asali dami al'asul fil ibada at-tawqif a gani at-tawqif duk abin da nassi bai zo ya kayyade ba ko ce ga wanda za a yi to a bar a koma ga asali kinan asali in na zo ko na niyya zan yi kwana hudu ga gari zan dinga kasar sai in na samu nassin da ya ce a'a in cika tunda asali shari'a ta ban dama in yi ƙasaru ka fahimta? to wannan shine jayayyar da ake ta yi su kuma abinda suke fahimta to ai wanda ya ce zai kwana hudu a gari ai ya fita daga layin tafiya yanzu ya cire niyyar tafiya a kansa suka ce a to ai har yanzu baka isa ka kira shi ba matafi ba ko ba haka bane har yanzu ba a ruwaito annabi ya je tabuka ya yi kwana goma sha ya zo fatuhu makka ya yi kwana sha kuma duk yana ƙasar to don me da za ku tsuke abin a bar shi a buɗe mana Mm. To, nami. A wane hukunci sun ka dogara gare shi, nami. A? Haba malam, kawai ba ɗalibin ilimi ba? malamai kake bi ko ko karatu mu ba mu da karatu mu karatu muke bi za mu karanta a kawal na malamai sai mu auna wanda an rajihi sai mu yi aiki da shi a gane mu ba makahi ba ne ɗaya ka zo ka ce mana waiwa ne kaza a'a ka fito mana da hujja ka fahimta to da aza ko sun kawo wani dalili ne to ashe shaci faɗi ɗaya ne to mutum bai iya yin ƙarya ya gaya ma magana? to faɗi mu ji na'am To wa an magabaci ne kan wannan magana? shi mujtahidi ne ai dai labudda an ya kuna lahu khalafan ko eh salafan to waye salaf din waye magabacin sa kuma ai wannan kiyasun ne ma alfariq me illar da tassa me illatul hukumi illar tassa annabi yace in ba ya kwana uku to kana da dama ka ce me to ya dau nauyin kansa me illa ai akwai dalili to to sai mu duba tun da yanzu kiyasi na yi ba mun karanta alwarakatu ba to sai in kama ilimin baya da amfani a wurinku to wannan illar sai mu auna mu gani akwai ta a wurin wanda ya niyyar zai kwana hudu a gari ko babu ba kai aiki da usulul fiqh ɗinka ba in to ai da sai ka walwale sai ka ce mai akramaka Allah haza qiyasun ma alfariki dan ja shi gehe ka dan mai nasiya sai kai mai gyara a ka ja mutum gehe cikin girmama da sauransu ba cikin jama'a ba to kansa a dan mi ka rubuta rubuce ka bashi ko kuma ka kira wani wanda zai iya saurari sai ka yi mai bayanai a matsayin sako ka aika mai wannan shi Allah ya dora maka wanda bai kai baka kai matakin ka ganshi mu ba sharatan ba to ka samu tsani wasiɗa amma in dai har ka fahimci abin kuskure ne to haramun ne kai shiru sai dai in kai ma baka fahimta ba amma haza kiyasun ma alfariki illa da tassa annabi ya faɗi wancan hukuncin ka gani saboda adamu takalluf wal mashaqqa wal haraj saboda tayi shi wanga da kabba kunta ko da kazo shi ma hmm ko ba ga bane ko bai yiwa to idan yanzu misali kila yana cikin wani yanayi ko da ka shigo aka waye gari kuma bai da abin da zai baka kaga yanzu ka sashe tunanin ya je ko ya ci bashi ko ya je ya yi wani rikici don dai ya samo maka abin da zai baka a matsayinka na baku ka sashe matsala ko baka sashe ba to shi illar da ta sa annabi ya ce da an yi kwana uku da ana tunanin dai don hanyar da za ka bi inda kana lahiya lau kana iya ba shi abin da zai ci da wurin zama tsawon kwana uku ba tare da takura ba daga nan kuma daɗa sai ka sallame shi ya ce meto yanzu nauyinka ya koma kanka ni na iya abin da nika iyawa kuma shari'a ba ce ta yi dole kai haka ba cewa an kai kai an baka dama kenan kana da damar ka bar shi ka ci gaba da kula da shi har tsawon shekara guda kuma kana da lada su to wannan illa akwai ta wurin wanda ya niyya zai kwana hudu a gari a gaba to sai a ce aka rama kallawa ha za ƙiyasun ma alfariki wal qiyasu ma alfariki batilun saboda haka kawo wata hujja a garba gallawo saboda haka wanda ya ce zai kwana hudu ga gari shin garin ya takura ma ko sai ya takura ma ra'ayi ne ne saboda ba za mu yanke hukunci ba sai in mun san me ya kai shi kuma su da sun ka saki hukuncin sun sake shi ne akan kowa sawa'un ka sauka wurin wani ko haya ka ɗauka kowa kake to ba su da alaka wannan ya nuna ko dai malami ne to bai fahimci karatu ba to ku tashi tsaye ku yi gyara mana yanzu kun fahimci dalilin da yasa ake son ku yi karatu wannan yana ɗaya daga ciki a karama kalla yana ɗaya daga ciki ba cewa ɗaya za mu yi shi kenan tashi ɗaya za ku yi ku ne za ku kawo gyara in ba haka ba sai su yi taɓata addini zuwa gaba in kun ka zo wajen gyara lokacin da ragama shugabanci ta dawo hannunku sai ku yi ta wahala to ka gani tun da yanzu an bincika kai an limamin unguwarku ko ba haka ba to ka gani ka fara da limanci to zuwa gaba nan da shekara ashirin ka san me za ka riƙa? eh ai baka sani ba yana yiwa kai a shugaban kungiya ko shugaban majalisar malamai duk yana iya yiwa ai lokacin da ka zamo liman ina jin ba kai kai shawara ka zamo ba kuma kai ma wala Allah ba ka yi zaton to haka abubuwa ka tahowa bagatatan Allah ya taimaka to di shawara da zan ba irin wayannan tsahin ka san ita izala don ga alama kila dan izala ne ta izala suna kallon wani abu sai haka su suna kallon in dai an dade tare da mutum ya wahala to shikenan sai haka an ɗauku shugabanci an bashi a gari ana ce ma wani a shiga mai son malamai sai ga wasu ƙasa gare kuma sun fi shi karatu a mai dalilin ƙungiya wai an daɗe tare da shi an wahala tare da shi ko a ce ga gari ga shugaba na ƙungiya amma kuma jahili ne ga ɗalibai malamai ƙasa da shi waɗanda ya an ba su za su ciyar da tahiyar gaba sai a ta samun matsaloli eh to ai haka suke to irin wannan sai ka samu dama sai ka je ka zauna da malami in hakan ne mai zaman bai yiwu ba ka tura takarda bai yi ba ka ba da sako bai yi ba ka ɗauki haƙƙinka to ni ba na ba da shawara a dinga ƙyale ɓarna duk inda ka ga ƙoha da za ka ɗan shigar da gyara ya ƙoƙari ka shigar cikin hikima saboda la'in ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan hairun laka min humurin na'am amma ka sa hikima amma sai an tashi tsaye an yi ta gyare-gyare to wannan babi yana da tsawo shi ma na musahabbai nan za mu tsaya insha Allah mu shiga alfiya wa alaikum salam wa rahmatullah Mm. Mm. A'a, ƙa'ida duk garin da kake da iyali ba a ƙasar can. Wada gari hudu ne ko ina kana da mata, to ko ina ka ce yanzu cikin garuruwan nan ba za ka yi ƙasar ba. Ko ina garin ka ne. Insha Allah. alaikun salam za su yi kasar su duka dukansu za su yi kasar saboda bayan gari ba ne na'am
idan kuma mutum ya yi tafiya Mm, asalin garin nasu ne mm, amma ya zama ya sa sun ban nan mm, sun koma wani gari da kan mm, in sun zo ganin gida mm.
za su yi kasar da Sosai kuwa, ai ba 'yan gari ba ne. Haƙi ne, eh, ba ga annabi da ya je fatahu maka ba annabi ɗan ina ne. Amma ƙasar ya hat- ya bar maka. Ai yanzu ba ko kake. Misali wani dalili ka sa ka koma Abuja ko Kano ko Legas sai ka zo ganin gida sallah ko ziyara. Sunanka ba ko kai ba ɗan argungu ba ne. a shari'a amma nake ma magana don ita muke karatu ko yawwa to saboda haka yanzu zaka ci gaba da kasarwanka sai sanda ka bar garin sai sanda ka ji dai cewa ka yanzu dai kai ka tattaro naka da naka ka dawo gida yanzu kuma shikenan ka sake zama da argungu yanzu eh na'am wa alaikumus salam yayi mi eh to me kai ka bin jam'i kai daga kasaru sai ka cika kasarunka ya rushe yanzu haka abdullahi da abbas ya ce yana daga cikin sunna mai kasaru in ya bi mai cika sallah shi ma cika zai yi waya ce bi shi tunda ba sallah ko guda ba to tunda ka bi shi yanzu ai ba shugabanka bane a to dole ka bi shi eh na'am eh mm to su su ya kamata a tambaya su ya kamata a tambaya ko asali su cika sallah ya yi sai in ya zan inda suke rayuwa duk su ne ɗalibai za su iya jam'i a matsayin ƙasar to wannan babu komai amma in ya za a hostel suke zaune kuma hostel jam'i ake yi kuma cika sallah ake yi to mafi kyau su cika sallah haza huwa yawwa amma in ya zan limamin shi ma na hostel ƙasar yake yi to babu laifi za su yi ƙasar ɗinsu eh, insha Allah eh za su iya ci gaba da ƙasarsu insha Allah na'am ingancin waɗanda suka ce Mm, har irin sallar asuba da kuma magariba mm.
hadda su za ka yi musu niyyar kasar
magariba a wannan babu shi rubuci don dama asali magariba asuba ba su da alaka da ƙasar saboda haka tunda ba su da alaka da ƙasar ba zai inganta kai musu niyyar ƙasar ba don ma'ana ƙasar rage sallah magariba ba ta raguwa asuba ba ta raguwa saboda haka in kai niyyar ƙasar ma zai iya bayuwa ka ɓata sallarka Mm, saboda kaya abin da ba a yi to wannan magana ta su ba rubuce take ba yana yiwa wani abu na sun ka karanta ba su fahimce shi ba to saboda sanin gari baka fahimci abu ba kuma baka bi hanyoyin da ya kamata ka bi ka gane ba sai ka je ka ka bayyana sai ka batar da al'umma ana samun hakan Mm. wani matsaloli da yawa ma cikin kawa'idi ahadari ishimawi bai gane su ba kuma a haka yake karanta da littattafan a matsayin shi na malami eh eh a samun wannan Eh, to dama su malamai abu uku suke kallo dangane da hukunci-hukunci akwai abin da suke kira taswirul mas'ala ma'ana taswirul mas'ala in abu ya faru ka tsaya ka- ka ka fahimce shi a walan tukuna lokonsa da wajensa an gani ka mai da shi kamar hoto ka aje gabanka yadda kasan za ka ɗauko hoton abu ka aje gaba gare ka kaga ai babu inda mi ba ka gani to haka ake son duk wani hukunci na addini ka dinga yi mai hakan sannan in ka yi wannan ka yi takayiful mas'ala shine ka san yaya abin yake ya sifarsa ya kaifiyarsa ai hoton bayan ka aje gabanka in baki ne za ka gani ko in babba ne za ka gani in kaza ne za ka gani to wannan takayifi kenan to matsalar ya take sannan sai in zaluhu alal waƙai to yanzu ya za ya ɗabbaka shi ya dace da daidai ba a samu kuskure ba to wannan shine abin da ɗalibai ba su sani ba sai karatu daban abin da mutum ke faɗi daban sai a samu matsaloli shi yasa hayaniya ta yi yawa yanzu kowa malam ne kowa fatawa yake yi kowa kaza kowa kaza kowa kaza saboda babu tsoron Allah yanzu sosai ta kawa ta yi karamci so a ce ai niwa ne ni ne shi yayi mana yawa ba ma dibin ina za mu koma shi yasa yanzu wanga zamani wallahi mafita kawai ka rike karatu in ka yi karatu kowa kar zaka kallonsa ba wanda zai batar da kai babu saboda kana da makaman da duk abin da ya taso za ka bi ka gane wani ma yana fara magana za ka gano ya sake layi yana farawa to wannan sai ilimi sai karatu eh wa alaikum assalam eh Hmm? Eh. Hmm. Kamar mu kenan ko? Hmm. Hmm. Hmm. To ai da ma akwai jam'i. Annabi ai yayi jam'i na salloli. Ya haɗa azhar da la'asar. a gani da sauran salloli dama shi wannan akwai shi illa ko a malikiya abinda suka faɗa kenan ya halatta abinda suka ce magariba da isha'i ba za a yi ba amma za a iya haɗe azahar da la'asar idan ka yi tafiya sai suka ce shi kuma lokacin ruwa in ruwa ya sauka sai suka ce za ka haɗe magariba da isha'i amma ba za ka haɗi zahar da la'asar ba eh kana zaune gida kenan ba kai tahiya ba so da haka ko a fiqihu ma akwai shi ballantana an koma hadisai ko da sauransu ko zaune kake ko zaune kake za ka haɗi sallaka aka yi aljam'u bai na sala dama akwai aljam'u lissafar akwai aljam'u lil matar akwai aljam'u lil marad sannan akwai aljam'u lil haja eh duk akwai su kai bukata gare ka ko bukata gare ku ta wani abu wanda za ku takura in kun ce ku yi sallah ko wace a lokacinta to sai ku haɗa sallolin kila za ku yi mitin na awa biyar ko shida misali za ku yi haɗa azahar ɗinku da la'asar ɗinku sai ku zauna ku yi ta mitin ɗinku kuna zaune gida lahiya lau eh duk wanda kun kai ba ta yaba kowai kowane ai duk guda ne duk wanda ka gada ma za ka yi ko ka yi na takadimi ko ka yi na ta'akhiri duk wanda ya ka hiso ko ya hiso ki gare ka kaga su wanda za su yi aljam'u lil haja kaga su yi na takadimi ya hiso ki gare su saboda ko da za su gama mitin ɗin kowa kasalalle ne an fara jin yunwa an fara jin bacci yauwa ko kuma irin likita da zai shiga ɗakin tiyata kila ko da zai hito lokaci ya shi ma zai iya jami saboda lilhaja saboda yana da bukata ko marar lafiya misali yin sallah ko wace a lokacinta ya masa wahala zai iya jam'i ya haɗe a zahar da la'asar magariba da isha'i shi wannan malikiya ma sun yadda da shi na'am jaraba eh shina shiga shina iya yi shi haɗe a zahar da la'asar tunda bukata ce kuma bai da wanda zai yi abin to ai abin da an matsala yanzu mu kamar can dan fodiyo misali za ga ana ya shiga jarabawa kila a ce maka wani lokaci karfe uku ma kuma a ce ba a fitowa wani lokaci sai biyar da rabi wasu ma suna kai har shidda ka gani ka fahimta yawwa to kaga irin na anan misali la'asar za ta samu matsaloli da yawa Mm. za ta samu matsaloli kada ya jayo la'asar din sai ka haɗe ta da azahar kai abin abu komi Mm. shi aljam'u lil haja ba a son a mai sai al'ada kawai duk wani ɗan abu ya gito sai ka yi jami wannan mazhabi ne na shi'a Eh, ba a son a mai da shi al'ada yawwa amma in bukata ta biyo ba wai kullum kullum ba za ka akwai hadisi cikin sunan abi dawud na abdullahi dan umar akan haka Mm. cewa in bukata ta tusgo mutum zai iya haɗe sallah babu wani abu alaikum salam Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. to albani kan ai ba wannan ya bid'antar ba sai dai in ba su fahimci magana ba eh shi albani ba wannan ya magana ba abinda albani ya ce kuskure ne bid'a ne shine yin sallar dare sama ga raka'a goma sha ɗaya ko sha uku ko da a tara ko da a zallan tarawihi ne ko da a zallan tahajjudi ne shi yake bid'a a wurin albani ba wai ka yi tarawihi farkon dare ƙarshen dare ka yi tahajjudi ba albani bai yi magana kan wannan ba ka fahimta shi yana magana zallan wuce raka'a sha ɗaya ko sha uku kamar irin saudiya da suke tarawihi raka'a ashirin da da uku to a wurinsu wannan bid'a ne ka gani to ban san me kake so ba abin da ya faɗa ne kake son a yi ƙarin bayani shi albanin ko kuwa a to wanga abu da sun haka ba ba magana albani ta ba to sai mi eh eh to tahajjud sunna ce amin al-layli fa tahajjud bihi nafilatan laka saboda wani malami ya fara ta kama a kama wannan aya ai wannan aya na da ita ke ne a'a to dan ne da cewa ai bid'a ce kwata kwata in annabi ɗaya take nufi shin hususiya ce ga annabi ta hajji yana cikin hususiyat abin da yake ga annabi kaɗai shine zaman ta wajibi shi malamai sun kace shi yake banta ga annabi shi annabi dole ne ya tahajjudi amma mu ummatuhu sunna ce ba dole ba ne amma an so mu yi sannan ga ki- akwai kitabut tahajjud cikin sayyid bukhari akwai hali tafai da an ka rubuta kan tahajjud magabata sau haka zaman ta tilas shi yake banta ga annabi ba ita karan kanta sallar ba ka fahimta
zahi ya dauka da yawa kuma a to ai zahi ba karatu ba ne zahi bai walwale matsala ya na'am hujja ka walwale matsala Mm. arwallah kuma mu da ka magana sallah to an gama bayani akan arwallah bari masu sallah su yi tambaya na'am in sun kare to in akwai lokaci sai a ina eh wanda shari'a ta dora na kasar eh
sai yana yi wa rafkana ya wuce ya kai yi sai ya cika sallah ya wance kunku da gangana da ya yi dai zuciya ta ita ba shi da da zai mutu wala akwai ne inda aka gani kamar ya ya i a wurin yan zahiriya bai da sallah shi al-imam abu dawud az-zahiri a wurinsa bai da sallah eh kaga sai ya saki ko eh su sun ce bai da sallah ka gani ba tambaya kaka yana da laihi ba to su kaji hukuncin da sun kai kan shi amiya tsaurin ne suna da hujjoji da dama da sun ka dogara gare su Mm. Soto da yawa akwai abin da yake kawo mana matsala shine yake kuma dole yanzu ɗalibai sai sun yi takalidi saboda ba su da mustawa ta ilimi da ma za ta ba su dama ma maganganun malamai masu karanta su gari wannan shi a babban matsala da muke fama da ita sai ga ba wai nusus ba maganganun ma malamai ba a iya fahimtar su daidai to ka gani shi ke sa da zarar malami ya faɗi magana shi kenan sai a zo a yi ta hayaniya sai a mai sai masumi ai albani ya ce kaza kuma albanin ma in an ce ma ya tsaya shi bayani waye albani ma bai ma san albani yadda ya kamata ba to ka gani dukkanin malamai da suka zo kusan da'awa a ce kar a wuce sha ɗaya ga raka'a duk magabata ba za ka samu wanda ya wannan magana ba babu wannan magana fai ijtihadi ne nashi sai wasu da suka zo daga baya irin su amiru sana'ani mai subulus salam haka dai za ka gansu yan ɗaiɗaiku ne ba su wuce ɗaya biyu uku ba za su ce in ka wuce sha ɗaya ko sha uku ai ka yi bida'a amma shi ibnu abdulbar da annamari cikin alistizkar da at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asr shi ijma'i ma ya kawo akan halaccin wuce adadi 11 ko 13 ya ce magabata sun yi ijma'i dan shekul islam ke cewa duk wanda ke tunanin ai annabi ya kayyade sallar dare to yayi kuskure dan ba nassin da ya kayyade albani ijtihadi yayi Allah ya bashi lada kuma ya kai mustawa din yayi ijtihadin ba ba dole bane dan ka ijtihadi kuma sai ka dace da daidai ba dole bane hadisin da duk ya dogara gare shi babu hujja a ciki saboda nana Aisha aikin annabi ne take ba da labari ba nassantawa take cewa annabi ya ce kar a yi ƙari a kan raka a sha ɗaya ko sha biyu cewa taimaka na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zidu fi ramadana wala fi gairihi ala ihda asharata raka'a abinda ta ga annabi na yi shine kawai ta ba da labari ba cewa ta yi annabi ya ce kar a ƙara ba so to saboda rashin fahimtar usulu sai ya sa wasu su jefa cikin matsala suka su jefa kansu cikin matsala an gane kukuwar abin da hadisi ke ishara zuwa gare shi shine dawwama ko kuma mafi yawan aikin annabi ga sallar dare raka a sha ne ko kuma haka ɗin yake yi sai zan kenan mustahabbi ne kai ka tsaya a kan raka a sha ko sha uku amma wanda ya ƙara kuma ba za a ce ya yi laifi ba saboda asali sallar dare ba ta da iyaka kuma babu nassin da ya zo ya ƙayyade to in kana da ƙa'idodi ka karanta ƙa'idodi na malama yadda ake istinbaɗin ahkam da yadda ake fahimtar nususu za ka fahimci haka yasa malami komi girmansa da wani lokaci in yayi magana in ka yi karatu kai tsaye kuskurensa zai bayyana in yayi ko bayimta to amma matsala yanzu ma maganan mata malaman ta nemi da wahala fahimta malami ga abin da ya faɗi daban abin da kuma ake cewa ya ce daban to wannan fatawa ta shekul albani kuskure ce Allah ya gafarta masa eh bujtahidi ne balma ya kai matakin al-imam ya kai matakin a kira shi al'imam kamar da za ka ji an ce al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad al'imamu abu hanifa to al'imamu albani ya kai matsayin imamu a wannan zamani to ma wannan baya kore kuma ya yi kuskure baya tabbatar da kuma duk abin da ya kawo sami'ina wa ata'ana inna hahuna qa'iduna a to in kai haka shi kan shi albani maka gane karantarwarsa ba ai da yawa cikin littattafansa yana cewa al'ilmu la yaqbalu jumula kuma arruju'u ila al-haqqi yana yawan faɗin wannan kalma arruju'u ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil duk sanda gaskiya ta bayyana gare ka to ka dawo ka bi ta ya fi shine alkhairi daga dogewa cikin barna hmm? to wannan shine saboda haka nusus ya rubuta risala guda biyu salatu tarawih qiyamu ramadana duka ya tabbatar da wannan magana a littafin sa silsilatul ahadith sahiha yayi tamamul minna في التعليق على فقه السنة ياي wannan bayani الثمر المستطاب yayi wannan bayani littattafansa da dama kama dai duka wancan hadisin nana na Aisha shine ginshiki a wurinsa shine umda hmm? so to fahimta ta wallahi ku yi karatu karatu yana da daɗi yana da wahala hmm? ma daɗinsa ya fi wahalarsa to mu mu ba malami muke kallo ba hujjarsa muke kallo dama wai sun ce al inna ma yu'rafu al-haqqu menene suke faɗa la yu'rafu al-haqqu bir rijal ba a sanin gaskiya wai dan wane dan wane ya faɗa a yi ra'ayin malam wani kaza saboda haka shi a daidaiwa wannan ba ma'auni ba ne ma'auni ne na jahilci ma'auni ne na jahilci to sai ka tambaye shi wa ya ce abi mazhaba abinda za ka tambaye shi wacce abi mazhaba Allah ne ya faɗa ko manzon Allah ko magabata ko shi mai mazhaba ya ce a bi shi. Khalas. Ba sai ka wani dogon surutu ba. Wa ya ce a bi mazhaba? Haka sai ya kawo maka. In ya kawo sai a duba to me ya kawo, abin da ya kawo hujja ne? Hmm? ba wanda an ka ce ka bi in ba annabi ba wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin an do rashin karatu shike jaye wannan eh shike jaye wannan sai mutum yana fahimtar abubuwa ba daidai ba Sheikh Usman bin Fodiwe rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin Hidayatul Tullabi ce ba wani malami da an ka wajabta ma musulmi dole sai ya bi shi a duniya babu shi abin da an ka wajabta ma ka bi shine hujja da dalili nassi daga Allah ko manzon Allah maganganun malamai su taimaka maka ne ka fahimci ƙur'ani da sunna shine aikinsu ba wai a maishe su hujja ba da ranar da an ka mayar da maganganun malamai hujja to bala'i ya kunu an samu matsala a'a su maganganun malamai su za su taimake ka ne ka gane sunna da alƙur'ani ba wai su ne hujja ba to wasu ba sa tantancewa sai a ɗauka da malam wani ya yi magana shi kenan an samu hujja malam wani ɗin me ya kawo shi za a kallo abin da ya kawo in ya kawo hujja to abin da ya faɗa ya zama hujja ka fahimta yi to Allah ya samu gani bari mu takaita haka nan mu shiga tauhidi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته